أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد matashiyan karatunmu shine al-istaqsimul isti'ara karkasuwan isti'ara ila tasrihiyya wal makniyya to mun san dama tashbihi shi tashbihi shine a kamanta wani abu da wani abu ko wasu abu da wasu abubuwa tashbihi kenan to isti'ara za a aro kalma ce a yi amfani da ita da wani ma'ana amma ba za a nuna cewa sun yi kama ba za a aro kalma ne a nuna a yi amfani da ita da wani ma'ana amma saboda alaƙar mushabaha tsakankaninsu sai dai mu sani a cikin isti'aran ana gina ta ne cewa babu tashbihi yanzu yanzu kaza kaza ne kawai yanzu idan ka ce kaiwa ne damo ne sarki a'a sarki damo ne ai kaga nan kana magana ne akan mene tashbihi kana kamanta shi da damo ko to yanzu a isti'ara in ka zo sai ka ce wani a oke afon in ka zo sai ka ce na ga damo yana tafiya na ga damo yana tafiya ba wai kana hakikanin ba kana hakikanin kana nuna daman ne na hakika ba a'a daman nan kana nufin mutum ne kawai kun gane shine isti'ara to ga ka'idan mu nan tana cewa al isti'aratu min al majaz al lugawi isti'ara tana da cikin majaz lugawi وهي تشبيه أصل أنت تشبيه ني حذف أحد طرفي وأنت أكشار إيه دك تكين جبان سا فعلاقة هل مشابهة دائما دنها كعلاقة دك تكان آه اللفظ المستعار والمستعار منه مشابهة ce kamancece ne ya ce akwai don lokaci wahiyar kismani to istiara din ta kasu kashi biyu akwai tasrihiyya tasrihiyya akwai alisatu tasrihiya wa hiya ma sirriha fiha bi lafzil mushabbah bihi wa hiya isyana tasrihiya ita ce ma sirriha bi lafzil mushabbah bihi fiha kun ga daga nimin ta'khirin ko hiya ma sirriha isyana tasrihiya da kasarraha tasrih shine ka bayyana da abu karara ka bayyana da abu karara to shine هي ما صرها بلفظ المشبه به استعارة تصريحية إتتي وجه أكا بينا لفظ المشبه به فيها أتكين تقرر غا مشبه به شي أكا كاو كوي mamuda ya yi kama da damu kaga mamuda mushabba mamuda ya yi kama da damu yayin da yake aikin nan rubutun nan kaga nan tashbihi ne wannan ko sai ka ce na ga damo yana rubutu to kaga shi damo ainihin shi dabba ne to amma a nan an yi amfani da shi ana nufin mutum ne saboda shi wanda kake magana kan shi ya yi kama da damo wata siffa ko kan wata siffa to shi damo din nan ba shi ne aka aro ba shine al-lafzul musta'aru minhu al-musta'aru minhu afwan al-lafzul musta'ar lafazin da ka aro sannan shi wannan ma'anan shi damo wanda ke shine eh a baka ce ya al-musta'aru minhu damo din ba shine aka aro da gare shi to ma'anan kuma da aka ake nufi na mutumin ne shine mene shine al-musta'ar min al-musta'aru lahu al-musta'aru lahu istiyara tana da guda tana da lafuza guda uku tana da rukunai guda uku akwai al-isti'ara sai kuma afwan al-musta'ar والمستعار منه والمستعار له اللفظ المستعار شيء نفرقو سيكما المستعار منه mushabbahun bihi kenan sani yayi kama da damu kaga sani mushabba damu mushabbahun bihi to damu shine mushabbahun bihi ko shine almusta'aru minhu sani shine almusta'aru lahu sai isti'aran kuma kun ga rukunni guda uku kenan to a cikin isti'aran idan aka kawo mushabbahu bihi qarara to isti'ara ta zama isti'ara tasrihiyya makaniya sai kuma isti'ara ta aka yi ta hanyar kinaya ko makaniya wa hiya ma hudhifa fiha al-mushabbahu bihi ita ce wacce aka share mushabbahu bihi a cikin ta wa huwa muzarahu bi shay'in bila waznihi amma sai aka yi nuni aka yi ishara da wani abu daga cikin ababen da ke lazuntarsa kamar idan ka ce algaimu ya biki algaimu ya biki to bari dai mu dai ci gaba da rubuya littafin mu alamfila kitabun anzalnahu ilaika Allah ya ce wannan wani littafi ne muka sauka zuwa gare ka litukhrijan nasu min adh-dhulumati ila an-nur saboda ka fitar da mutane da ka bata zuwa haka ne ko a daga duhu zuwa ga haske to kaga nan an kawo lafuzza guda biyu almusta'aru min hudun nan shine sune ne az-zulmatu az-zulmatu wan nur sune aka aro nan yanzu an aro su ne az-zulmatu ana nufin kafirci an-nur kuma ana nufin musulunci ko kuma imani da musulunci can kuma jahilci da kafirci to kaga kenan zaka hararo isti'ara din kamar dacin akwai akwai mushabba akwai mushabbahun bihi waye mushabbahun bihi shine az-zulumatu da annur din ko kenan kamar ka ce litukhrijan nasa minal kufri ka zulumati ilal islam ilal nuri kal islam a ilal islami kan nur to sai ba a kawo ba sai aka kawo aka aro kalmomi guda biyu kalma ta farko da ma'anan mene da ma'anan kafirci zulmatu nan shirka da kafirci zulmat nur kuma da ma'anan imani da musulunci to kaga litukurjin nasa minal kufri ka zulmati al kufri shine mene mushabba az-zulumat shine mushabbahun bihi ko to kwata kwata sai aka gina shi babu mushabba kawai ba maganar tasbih yanzu isti'ara an yi amfani da az-zulumat din nan ko ana nufin kafirci ne kamar yadda malamai suka ce to kaga nan isti'ara ta zama mene tasrihiyya li'anna li'annahu subhanahu wata'ala sarraha bilafzil kufr az-zulumat alladhi huwa bima'na al-kufr ila nur kaga shi ma shine menene shine mushabbahun bihi ko to isa da ta zama tasrihiyya wa kana almutanabbi wa qad qabalakum mumduhu wa anakahu mutanabbi yake cewa alhanin wanda yake yabo ya mishi yayi hagin din sa hag hag hug watan yayi mushi mushi mu'anaka yanda laraba maza ke gaisawa فلم أرى قبلي من مشى البحر نحوه ولا رجلا قامت تعانقه الأسد فلم أرى قبلي gabani na ni ban taba ganin mamashal bahru nahwahu wanda teku yi take ya zuwa gare shi ba wala rajulun ko ban taba ganin wani mutum ba qamatul usdu da zakoka suka tsayu to aniqu suna mishi mu'anaka ba maza sun ji maza kenan falam ara qabli kaman falam ara qabli rajulan mammasha ko kuma falam ara qabli mammasha rajulan zadi kafin shi ne falam ara qabli rajulan mammasha kalbahari rajulan kalbahari to sai aka kawo lafazin albaharu yanzu ana nufin mene rajul din ake nufi mutumin da yi mishi yi mishi mu'anaka ne shine to kaga wannan ta zama isti'ara tasrihiyya wala rajulan qamatul usudu to qamatul usudu tu'anikuhu wala rajulan qamatul rijalu tu'anikuhu kal usdi to sai ba kawo haka ba kun gani to yanzu an yi amfani da lafazin kaga rijali zai zama mushabbah ne ko da a ce an kawo kaga al'usul kuma zai zama ne mushabbahun bihi to ba a kawo rajul rijal ba sai a kawo al'usul ana nufin rijal din ne kai kai tsaye to saboda haka istiyara ne ta zama istiyara tasrihiyya wa qala fi madai sayfid daula sannan kuma yace yana yaban sayfid daula amma tara zafaran hulwan siwa zafrin tasafahat bidu fihi bidul hindi wal limam amma tara zafaran shin baka taba ganin wani rabo ba hulwan mai daɗi siwa zafarin in ba raban da ta safa hat bidul hindi ta kubban nan suka yi abuta wal limami da kwakwalenka fihi cikinsa to malamai suka ce ta safa hat nan ne allafazul musta'aru minhu to yaro lafazin tasafahar da ma'ana talakat kenan sai ya zama ma'anansa amma tara zafarin hulwan siwa zafarin talakat fihi bidul hindi kal musafaha domin tasafaha din fili ne ko ana nufin suna ne musafaha kun gani so ashe kaga talakat shine mushabba kal musafaha kaga shine mushabbahu bihi to yanzu babu mushabbahun karara sai mu shabbahun bihi kawai to in siyara ta zama tasrihiyya saboda alaƙan alaƙa ta mushabaha da ke tsakanin su kamar da yadda muka yi can wakalar hajjaj fi idan khutbatayhi hajjaj bin su cikin khutabihi a cikin ɗaya daga cikin hudubobin su yake cewa inni la ara ru'usan qad aina'at wa hana qitafuha wa inni li sahibaha inni la ara ru'usan duk gwamnan da aka tura mun sai su kashe shi to da aka tura shi sai ya shiga cikin garin ya nan da jikinsa da bandeji ko ina ya shiga babban masallacin garin ya tsaya har sai da mutane suka taru labari bayan ya watsu gari ga sarkinsa ya zo da kanin sai ya fitar da takwabinsa yake ya hudu ba yana ta kallon su daidai daidai ya ce inni la'ara ru'usan wallahi ina ganin waɗin sun kawuna kada aina a sun nuna wa hana kitabu ha ga shi kuma alhalin lokacin tsinke su yayi wa inni ne sahiwa kuma wallahi ne mai tsinke su malamai suka ce daga nan da ya fara bin su yana kashewa dan karamin laifi ko sai ce kisa dan karamin laifi sai mutanen kuma suka dawo na iraki suka dawo suka ladabtu suka daina wahal da sarakunansu da sauransu to anan cikin allafazul musta'ar anan kada aina yan ru'usan ko inni la ara ru'usan ka samarati kada aina ait kada aina ait kaga aina at lafazi ne karina ce take nuna mana nan akwai mushabbahu bihi da aka share to sai aka yi ishara zuwa gare shi da mene kada aina at domin nuna ba kawuna ne ke nuna ba ‘ya'yan itatuwa su suke nuna wa kalli mutanabi mutanabi ke cewa walan ma kallatul iblim ta tsaina ila bin abi sulaiman al-khutuba walan ma kallatul iblu yayin da rakuma suka yi karanci imtatainar khutuba sai muka hau kan musibu ka samarati kalmarakibi afwan kalmarakibi kamar ababen hawa ila bin abi sulaiman zuwa ga ibn abi sulaiman ina shahidin mana aga imtataina ko shine aka ijra'in isti'aran nan to anan imtataina ar-rukuba kathamarati kan marakibi ko to lafzul musta'ad imtataina mun sai muka hau al-khutuba fitintunu ila min abi sulaiman zuwa ga ibn abi sulaiman to nan yayi ijra'in isti'aran ne akan kalmar imtataina bi ma'ana da kibna to sai kaman ka ce walamma qalatil iblu imtataina al khutuba kal marakibi marakib shine mushabbahu bihi wa al khutuba shine mushabba to sai ba ka mushabbahu bihi ba sai aka mushabba kawai shi kadai amma shi mushabbahu bihi an yi ishara zuwa gare shi da imtataina domin ai hawa ake yin ababen hawa imtita ake musu hawa ana amfani da kalmar imtitaina ne wakala kuma ya ce almajidu ufiya iz ufita wal karamu wazala ila wazala anka ila adaika al anam almajidu kaga girma wal karamu da dar da karamci ufiya an ba su lafiya iz ufita lokacin da aka baka lafiya wazalal alamu radadi kuma ya gushe gabarinka wazalal alamu anka radadi ya gushe gabarinka ila da'ika har zuwa ga abokan gabanninka to almajidu wal karamu ka insanin ufiya kaga almajidu wal karamu ka insanin to sai aka share insani wanda ki shine mushabbahun bihi sai aka bar mene almajidu wal karam sune mushabba to istiyara ta zama istiyara tasrihiyya mun banci wannan ko Allah ya samu dace نعم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك